بسم الله الرحمن الرحيم ويقول المصنف رحمه الله تعالى فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت الحرام بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير حجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها فكيف فكيف من اتخذ قبور أوثان قبور أوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور قبور أنبيائهم مساجد وفيه عنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذ فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي مسند الإمام أحمد والصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم وصحيح وصحيح ابن حبان وصحيح ابن حبان رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين فيها والمتخذين فيها المساجد والسرج والمتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها المساجد والسرج وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi a 11 ga watan Muharram shekara ta 1947 wanda da shida ga watan Julai 2025 miladiya. Wannan majalisi na mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin Tajrid Tauhid Mufid na al-Imam al-Allama al-Hafiz Ahmad ibn Ali al-Maqdisi al-Misri al-Shafi'i wanda ya rasu 845 bayan hijira. A kafin mu shiga karatu akwai da tsokaci da zamu yi insha Allah zai wuce da minti goma ba wacan sati bayan mun gama karatu akwai bayani da da malai yakan bayani ne akan maganar wato gemu da asu gemu to bayanan da dan yi dan yi duk da nace malik ya faɗa to amma dai watakila ka san ba lalle wani ya fahimci yadda bayanin suke sosai ba wani zai ga kamar an ci zarafinsa ko wani abu saboda haka daga cikin dattawa iyaye akwai an biyo an biyo ni akai magana cewa wannan magana yayi tsauri sosai da na yi magana cewa magana ne magana ce ta Imam Malik a so ba ba wato makasubi ne da ma sun zo sun bani amanan hankulan su da zukatan su in faɗa musu addini kuma daga baya kuma ina cin fuskar su ba in an lura ko a waje ba haka nake ba ila iyaka dai wani lokaci zaka ga an zo wata gaba a galibi ma zama ba da kai ake ba wataƙila an riga an biyo wani wata mataki da aka taku an sami wasu masu ƙoƙarin faɗa da abin ko masu kushe abin ko magana na rashin kirki ma abin tana kai da ake magana ba ma da kai ake yi ba galibi sannan kuma wani sha'anin wato addini wani lokaci ba tsayawa galibi shi ma mai katin yakan ɗauko nashi ne in za a koma katin sai da ce ma akwai wasu daga cikin malaman mu musu kara malaman mu sun kasa da musa da minna akan amma mu musu kara daga ba mu gane san ubangiji da Allah da mazarsa ya fi mana muka bar wannan fitoyin nasu muka koma don mun fahimci fitowa ba dalili ba sanaka ana iya samu kaga ita kanta wannan fitowar ma wannan ita kanta a akwai wanda ma da yawa mun saba da su daga cikin malaman mu ne wasu daga cikin manya manya ne na gidan mu masu kansu a saboda haka yayin da kake ganin ka kamar an faɗa maka wasu maganganu to shi ma kan akwai wanda su suna jin wannan karatun ko suna ji suna ta addini da amma su sha'anin addini ba haka yake ba saboda haka ina ba da hakuri cewa in wani ya ji wani wani wato dan kaikayin an faɗi wannan maganar a to sha'anin addinin haka yake wani lokaci na a zo ni ma a waje na na wani laifin ne in zo in wato in bi ta kaina ga yan uwa da muke katu da su musamman na safe galibi aka zo kan wani irin wannan gaban na kan faɗa da abin da ni ma galibi mun shi na shiga ciki na kan ce to wannan sai dai Allah ta'ala ya taimake mu ta kan faɗa wannan abubuwa saboda haka ba da abin da ka ji ne ba ko ya zama kai da kai ake kwara a cikin fuskarka ba zai yi haka ba ai ba zai yi a ce za a rayu a haka ba da ma dai addini ya kan faɗe shi ne yanda yake sannan ma akwai wanda kuma suke ɗan rigima da addinin in ka ji an tsawara harshe wallahi ba da kai ake ba ba da kai ake ba kwata kwata ana yi ne kawai saboda wasu suna kokarin su rigima da abin akwai wasu daga ba da kuma suna kokarin rigima da abin suna cewa ma ba ba ai komai ba ma aka aka abin nan ba laifi ko da bai kai ya kawo ba mu bashi a laifin ya falle gazawan mu da kaza da kaza mu da wani ya je ya yi mana wankin kwakwalwa mun kasan mun kasa yi wannan dimbu shi ke nan magana ta tsari akalla dai mun yadda laifi ne amma uku wani ya karin muna zance akan abun ko bakar magana ma abun ba zai yi kai shi mai da'awa yanzu kuma ya ce ba zai ci ma lausa harshe a wurin ba ai ba bai kima saboda haka akwai wanda za ka gani shi ma qur'ani usulun sa zai zo ya kausa harshe a wannan wannan gaban ko da minti biyar ne ko bakwai a ya guri mu dan ƙara jirwaye sai a ji inda na ɗauko ta ba wannan magana da na faɗa babu wata magana ta a ciki a ni kai na ma lokacin za a tunana na malik eh da ana cewa malik annabi ne a ai magana ce ta malamai magana ce ijma'in malamai ijma'i ne a magana shi gemu magana gemu ba a san wata sakani a mazahibul arba'a ba ki ban cewa wajibi sai an bashi wajibi haka aka ce wajibi na kuma ba kowa a samin ka je ka tace maka a cikin salaf magabata ahmad imamu shafi'i imamu malik imamu abu hanifa bincika su ba wanda bai da magana akan nuna wajabcin a gare mu babu shi babu shi wanda da a ci maganganun su da tafai in ka je ka koma a cikin sauki zaka gan su ba inda aka yi magana cewa a asirin babu shi wannan wani abu ne da ya zo mana daga baya a wannan shine kusan mazhabin malamai imamu ibnu hazm al-zahiri ya ma na karfi ijma'i akan haka man ka duba littafin sa da yake rubutawa yake rubuta akan maganganun ijma'i shi sai da ya magana cewa wannan ijma'i ne na malamai cewa sunna wato sunna ce wajiba wani lokaci suka ce sunna wajiba saboda lura da cewa sunan ta tabbata ta hanyar bakin wato manganin maza Allah wato sunnancin gemu ya an same shi ne ba waya Qur'ani ba wani suna dan bambanta tsakanin abin da zaka gaci a ce sunna wajiba kuma wannan farkon ne sunna wajiba galibi a cikin ce wani lokaci abin da aka samu daga wani ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ya wajabta shi daga daga wato abin da ya fahimta a fasarar Qur'ani sai a kira shi wannan sunna bai ta ba da annaha sunnatun min sunanihi sallallahu alaihi wa sallama wajiba kuma ta zama wajibi a wurinka wannan shine abinda abinda malamai ke magana duk in ka je ka duba hadisai ingantattu zaka ga an yi ta magana ne akan gemu a cika shi babu inda aka magana cewa gemu a mai da shi kawai wani dan sirili haka babu babu wannan tsakani da Allah in ga duba cin as-sahihaini hadis Abdullahi ibn Umar zaka ga ce an hibu shawari wa aqul lihiya wa aqul lihiya al-ifa shine cika shi da yawa ya al-ifa wa aqul lihiya an hibu shawari shi kuma wato gashin baki sai aka ce a mai da shi sirili al'inhaq shi ne al-mubalaghatu fil qassi ka kai matuƙa wajen wajen wata rage shi amma kaga ashe a gemu sai aka ce wa a'qul lihiya a banda wannan wata ruwa ce ce arqul liha arqu daga wata lafazin al-irqa irqa shi ne a sake kamar labule ne a cika sake shi baki da ba za a ce arqu arqul liha cika sake gemu ka baki da kaga wannan ɗaya daga cikin nasoshin ne ba fa nasibi ne ba wato ba nasi ɗaya aka samu ko bi ba ina dai ɗan kawo mana saboda a fahimci muna sauri ne tauhidi muke mu anan a banda wannan al-irqa yana nufin al-iqala wa sadr banda wannan kautar wa sai ce arjul liha wasu daga cikin marwaita sai ce arjul liha wato arjum daga al-irda wa ta'khir wa tark wato kabar kabar shi kawai wato gemu abashi haka ya fada wannan kaga a wata riwaya aka ce wafirul liha a cikin sahih muslim riwayan imamu wato riwayan abu hurairah yace wafiru daga at-tawfir at-tawfir kuma at-takfir a yawaita shi kaga aka ce wafiru aka ce arju aka ce arqu aka ce aqu haba wanda kaga ai yana nuna maka to sai a wata ruwaya ma dan ka fahimci wajibi ne abin sai manzo Allah ya ce khaliful mushrikina ku saba ma mushrikai wa wa wa waftirul liha kuma ku cika haba da gemu wato su mushrikai a cikin su wasu bar gemu wasu aske wasu aske gemu su bar gashin baki yace duk ku saba musu ce ku cika shi haka ya faɗa kaga akwai wannan lafazin a guda at-tawfir al-i'fa al-irkha al-irja wannan duka kalmomi nan ke nuna yawa kalmomi da suke nuna yawa duka malamai ba su bai sabani akan wajabcin a bage mu ba kawai abin da suke sabani shine ƙari akan gemu ya halatta a aske ko bai halatta aske ba wannan shine kawai sabani amma ba maganar wai ala ce wai lallai wani an goshi wannan geme ne ba ba shagirgiri ba a ga an gashi a ce wannan ai wani ne gemu ne duk asiyar da zaka yi da an masa a ce ai wani ya rige mu yau ba to wannan kai wajibi amma ba wai ya zama shagiri ba wannan magana ya zama shagiri wanda babu inda aka same shi a manganin magabata ijma'in magabata ne sannan kuma duk wani mai bin magabata saboda kafa zaka ji ba da sabani magana sa kan wannan wannan babu sabani akan shi saboda haka magana ne na malamai suka sabani akan cewa akwai abin da za a iya cirewa idan ya karu akan wato abin dan wani zai ga ya faɗi ya cibiya wani ya kaza wani ya kaza wannan duka wasu suna da fahimtar cewa a sai dai a bar shi kamar wasu Hanabila Imam Ahmad ya da wannan ra'ayin wasu daga cikin suna ganin za a iya za a iya wato in an in an masa wato danka to rabuwa kuma in dai rabuwa ne sai a aske shi wannan kuma ana dangata mai Ibn Umar kuma wannan shine wato za umma Sheikh Al-Albani da wasu daga cikin malamai a saboda kaga wannan shine za shi kuma gashin baki abin da yazo a babin shine aka ce an huku shawari wannan hadisi Abdullahi ibn Umar kenan al-inhaq shine al-mubalaghatu fil qasd ka kai matuƙa wajen saisaye shi kaga lafazin al-ilhat ya zo a wata riwaya kuma aka zo aka kawo daga cikin fikra aka ce wa qassu shari a saisaye shi a wata riwaya aka ce wa ahqu shari ku kai matuƙa wajen cire shi al-ihfa bil ha insha Allah al-ihfa da haul wasu malamai suna mishi fasara wasu ce wannan yana magana al-izala din a cire shi baki da wal istisa wasu ce ana magana al-mubalaghah fil qasd wanda saɓani na malamai shin wannan cire shi ake baki ɗaya ko ko shi ma sai da ɗan cire galibi ɗan gefe gefe da kuma shi ma abin a saman sa haka har da zai za a ga alamar hasken wato fatan ka wannan saɓani na malamai wannan suka yi saɓani a wata ruwaya juzu shawari ku fincine shi ku cire shi haka yazo kaga ahku anhiku hasu shari da kuma juzu shawari haka yake aljazu ya zama alhazur a yayyanki a cire shi sai kamar suka sabani akan wannan suka ce to shi wannan cire shi za a yi baki daya ko ko a'a sai dai a saisaye shi Abu Hanifa da Muhammad ibn al-Hasan da Al-Qadi Abu Yusuf suka cewa su a cire shi a cire shi baki daya yana a cire shi amma da yawa daga cikin malamai suka cewa ba ba wannan in ba daidai ba Imam Malik ya daga cikin wanda ya tsaurara harshe akan wannan yace wannan duk wanda ya haka bid'a ne kuma a kama shi a dake shi kaga inda magana na ta dako magana na dako ta shi Imam Malik ma ba ma yana magana gemu ba yana magana gashin baki ne yace duk wanda aka gani shirye shi ke siri-siri wajen babu alaman gemu yace wannan bari in kanta saboda kar a ga da yawa an rawaito wannan bangaren nasa za ga ibn qasim ibn abdul hakam da sauransu alkafai da yawa kaje sunan al-baihaqi kaje ka duba al-dan wa tahsin ibn rushd in kaje ka duba littafai da dama da suke rawaito abu manganin malik tabaqat ibn sa'ad za ka samu bin malik an faɗi wannan magana magana ce tabbatacciya wajen sa sai yake cewa bari ga maganar tasa yake cewa ihfa'u shari an fage mu gashin baki baki daya indi ni a wajena mutlatun wannan daulantaka ne don ce dan daure kaga ba wai na magana ta ce ba mutlatun wato yayi kama ne da muhannatu na ko muhannisu na shine mutla yake cewa a wata riwaya sai yake cewa hadhihi bil'atu askewa baki daya kai ba za a bar komi ba yace wannan bid'a ce ban ga maka bata na yi ba ara an yuji'a barban man fa'alahu ina ganin a kama shi a dake shi wanda aka yana a shige masa baki daya so yake zama mace haka ba magana ta ce ba magana ce ta Imam Malik wasu daga cikin malamai kuma suka mara masa baya akan haka a in ka je ka duba da suqi hashin da yake ma Musul Khalid sai yake cewa ya harumu ala rajul halqu lihiyatihi haramun ne mutum ya je a asige munsa insha Allah ai mutane ko riga mun gama ta haramu ne a ji asige mun sa saboda haka wannan magana ce ta malamai ibn hazm zahiri kamar yace ijma'i ya dauke na kato akan haka a duk da dai wannan maganar cire gemu cirewa za a yi koko sai sai wannan magana ce ta sabani ko a da wata mazhaba da da cikin mazhaba Imam al-Qurtubi ma shi ma kasa yana ganin tahayyiri ne to amma dai da yawa daga cikin malamai suna ganin a shi wannan din da a cire shi kare zama a bashi shi ma kuma a dan ta kansa haka dan rage shi ya abin amma ba wai a kwashe shi baki ɗaya ba da yawa daga cikin malamai suna da ra'ayin Imam Malik a yana daga cikin abin da yake hujja da shi yana cewa Umar dan Khattab yakan bar gashin bakin sa wani lokaci har idan wani abu ya dame shi har a ga har a ga yana ya dan murza shi ya ka daga ba wai ya bar gashin baki kamar mugaye ba ai akwai yadda da zaka bari kaga alama ai ya dan kwanciya wani lokaci idan yana tunani ya zai yi sojojin sa ya abuwa musulmai ya sai a ga abin ya dame shi har yana dan murza shi saboda haka wannan shine wato magana da na so in dan yi ta'aliki akan shi saboda haka ga wanda ya ji magana ko bata masa daɗi ba ko ya rarrai da mutane wallahi babu wani magana da yake kuma wannan na ce maka in za ka koma ka ji karatun da inda aka ɗauka za ka dace hawa wasu daga cikin manyan mu malaman mu mun yi tasiratu da su suna da ra'ayi za a iya cirewa da saboda wani abu ne da muka tsinci kanmu wani ya riga ya riga ya ji mana barbaran tunani ka je ka kallon ka je ka tambaye kanka da kanka kai wai me saka ke askewa ko dai kawai ra'ayi ne na boko ko ka ga kan tunayi ko kaza ko kaza amma ba addini bane addini duk kowa ya da cewa shine abin yi askewan wannan ya kowa ya da cewa wannan ba shine a ce addini ba saboda haka a yi haƙuri in maganganu irin wannan ta kama ga shi mun ci lokaci da yawa farfata ba ba ni na kawai in nuzura mu ba ba zai yi in zo ina karatu ina buƙatan tallata haja ta a saya kuma in zo ina kuma mummunan maganganu ko baka yaba ga dinga masu saurare ba ba zai yi ba ai amma wannan wani abu ne na addini addini ne addini kuma dole a faɗa ba ruwan shi da kara so da dama to a cigaba da karatu a yi haƙuri. Mala ce fashirku bihi fil af'ali kas sujudi li ghayrihi subhanahu wa tawafu bi ghayri al bayt al muharram wa halqi al ra's ubudiyatan wa khudu'an li ghayrihi wa taqbil al ahjar wa ghayr al hajar al aswad alladhi huwa yaminuhu ta'ala fil ard aw taqbil al qubur wa istilamiha wa sujud al ahad Mala yana yin magana akan wato abubuwa da yake faruwa a cikin ɗabi'a da dan wato aikata a cikin dan adam ake samun shirka a ciki shine sai magana cewa misali kamar mutum yaje zai ku samu wani wani Allah ta'ala da sunan sujjada wannan zai zai magana a gaba sai zan yi kita magana ba zan yi magana akan sa ba durkuso da muke zamu zo insha Allah mu magana akan sa a wa tawafi bi ghairi al-bayt al-muharram da kuma mutum yaje samu wani daki ba ba daki na Allah ta'ala mai alfarma ba yace shi ma halal ne a ji ana mushi wani karakai ana zagaye shi haka yanzu yana sai ma Allah ta'ala kishiya to yanzu wannan abin da aka yi ma Allah ta'ala shi shirka aka yi ko gidansa ne yanzu zai ce shi yanzu bare ya dinga samun gidansa yana wani jujjuya shi yana yana yin zaman ajali kaza kaga yana nema ya ma Allah kishi ya Allah shine ya bautar da mu da wannan irin wannan aiki zaka yanzu amma Allah ta'ala shirka shirka babu mai babin aiki a sai kuma ce wa halqa ra'si ubudiyatan wa khudu'an li ghairi da kuma mutum a samu yana yin talkabo saboda neman kusanci da kuma kaskanta kansa ga wani Allah ta'ala wannan na faɗi yadda abubuwan suke ana samun wasu za ka suna za su ce shi yanzu wannan kamar da ake ma Allah ta'ala aski in wani ake haji sai wani ce shi ma zai aski saboda wani shehin sa saboda shehin sa ya gani ya dare shi mun shi wannan ba daidai ne ba ko wannan kuma shirka ne in kuma yayi ne saboda kan yana ganin wannan abu wata hanya ce saboda Allah wannan bid'a ne an fahimci abubakar guda biyu in yayi ne dan shehin sa ya dare shi ya so shi yanzu yayi shirka in kuma yayi ne saboda yana ganin wannan hanya ce ta salaha kamar da galibi muke a kasar nan to wani zama bid'a ce kuma zaka ji shehu shehu Usman bin Fodi ya ta masa maganganu akan wannan mala ce wa taqbil al ahjari da kuma da je sumbaci a duwar watsu ghayr al hadal aswad ko ba bayan dutsen hadal aswadi ce wannan haramun ne mutum ya ce akwai wani dutse da zan aka je aka gaishe aka je aka waje wajen za a samu wani albarka ko an aka je wurin aka sumbace shi za a samu albarka wannan duka in baka da nasi to babu to kuma ka in zama kaya ka ne saboda ka ka yi gwami da ubangiji a abinda ubangiji ya sanya wa mummunai dan sai wajen aikin haji su samu hajar da aswar wannan bakin dutsen su zo su sumbace shi ko kuma su su su wato a su taba shi su nuna shi to yanzu wannan abin da kake kama shirka kai shirka aka ma Allah ta'ala kun san alhajar aswad wato dutse ne mai albarka asalin wannan dutse dama a kamar da ruwayi suka nuna ingantattu dutse ne wanda yake in an taba shi a samu lada sosai saboda dutse ne da ya sako daga aljanna ba wai daga nan duniya yake ba ya daga cikin abin da aka aka guzuri ma annabi adam suka sako ko ya biyo annabi adam shi ma duniya din da can fari kal yake da can fari kal yake amma tsabar zurbai yan adam ko in aka daddin zunubin aka yi shi kuma yana mishi tasiri sai ya mai- ya zama baki kuma daga baya a ruwayan ruwaya ce wanda imamu at-Tirmidhi da An-Nasa'i suka ruwaito ta hanyar Jarir ibn Abdul Hamid al-Dhabbi daga Aba ibn Sa'id daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas yake cewa nazar al-hajar al-aswad min al-janna wato hajar al-aswad ya sauko ne daga aljanna wa huwa ashaddu bayadan min al-laban ya fi wato eh, nono haske fa sawwaratu khataya bani adam sai wato ah, zunubi na yan adam eh, suka mai da shi baki wannan ruwaya ruwaya rijal ibn thiqat ne sai ne jari ibn abdul hamid al-tabbi ya sarari abba ibn sa'ib ne a lokacin baya ta wasu kurkucewa saboda haka wasu suka suka nemi su ah, soki wannan ruwayar to amma akwai riwaya da imamu ah, imamu ahmad ya fitar ta hanyar hamad ibn salama wanda imam hamad ibn salama ya je riwayar abu ibn sa'ib so biyu ya je lokacin da yake ga hanyar karamansa kuma ya je lokacin da ya sami su kurkucewa to shi ma dai duk da aka wasu daga cikin malamai sun soka amma yana da shahid a a cikin sunan kabir na qabrani hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as dan haka hadisin ya tabbata cewa hadal aswad asalinsa daga aljanna ne ya sako kuma Ah, Abdullahi bin Ab- ah, Abdullahi dan Abbas ya zaka faɗan cewa Allah ta'ala zai tare shi ya ba ya sa mishi baki ya magana ta tashar kiyama ya yi shaida ga duk wani wanda ya sumbace shi da haƙƙi wato yayi da tauhidi ya je wani ba shirka ya je yi ba yake cewa la yab'athanna Allahu yawmal qiyamati ah, la yab'athannahu Allahu yawmal qiyamati lahu aynani yubsir biha wa- wa lisan yantiqu biha yashhadu ala man salamahu bihaqqi yace Allah ta'ala zai tada shi tashi alkiyama wato ah, ya bashi baki ya bashi ido ya yi shaida ga wanda ya sumbace shi ya taka shi da gaskiya Ah, haka kai dan Abbas bala wannan hadisi hadisi ne hasan Imam Tirmidhi ya hasana shi saboda shi Abdullahi bin Uthman bin Khutayb yana rawaitowa daga Sa'id ibn Jubayr daga Abdullahi dan Abbas saboda wannan ruwaya ruwayoyi duka sun tabbata mala ya ce allazi huwa yaminu ta'ala fil ardi wannan hajjal aswadin wanda shine wato hannun daman Allah ta'ala a ban kasa mu yi magana mu yi ake nufi da hannun daman Allah ta'ala wannan ana magana cewa kamar yanda a inda ubangiji zai nuna maka wasu wani abu wani bangare daga cikin zatin sa zaka durkusa ka wato wato ah, ka kaskantar da gabobuka ga Allah ta'ala to shi ma tunda shi ma ka wancan ubangiji ce ka yi wancan abin to duk wanda yayi wancan din kamar yayi umarnin ubangiji ne kamar Allah ne ya gani kurukuru sai ya bauta masa a haka kamar yadda ka sani manzo Allah shi ma ana cewa duk wanda yayi manzo Allah da'a yayi ma Allah da'a eh kaga manzo Allah ai ba shine a shine Allah ba amma ana sa a ga maka cewa saboda da'a ma Allah ta'ala tunda shi labari ubangiji ke gaya mishi da'a ne ga wanda ya aiko shi saboda haka da wato sumbatan ah, alhajar al-aswad da kuma wato ah, ah, kaskanta gaba gare shi kaskanta ne gaba ga wanda ya umarni a mashi wannan abubuwan amma ba dai shi yana da wata abin da zai amfana da kai ko ya cutar da kai ba shi ma wannan ai shi kansa an riga an san cewa wato halitta ne daga cikin halittar Allah ta'ala ma da ci au taqmilul quburi ko kuma wato a mutum ya je ya samu yana wato sumbata wasu kaburbura wasu tilami ha yana zuwa yana shafa su yana sa su a jikinsa yana ga zai samu albarka kaga hadal aso da ya tabbata ya da nashi albarka yana za a samu lada ubangiji ya bashi wannan yanzu wannan kabarin da kaje kana yi ma ya saka kaga babu wanda ya saka yanzu ka ce yana da albarka ko wannan abu da kake yi to wannan shirka kake ma Allah ta'ala shirka a babun hadal aswan ne aka ce kai wannan kai kuma yanzu gashi ka ce ai ma wani wani kabari kuma wasu judi laha ko kuma je ya durkusa ma yace zai ma wannan su- kabarin sujada a malam zai shiga magana akan kabari malam ce wa qad la'ana la'ana an-nabiy sallallahu alaihi نعم. ولقد ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد yace kuma alhaji Allah ta'ala ya la'anci duk wanda ya rike kabarbaran annabawa da salihan bayi a ma- a matsayin wato masallatai da zai dinga kara kaina yana sanya gaba musu a wajen yana roƙon Allah ta'ala a wajen ko yana roƙon balle kuma ya bayar roƙo a wani kicin kabar matsala ya la'anci wannan wannan hadisi ne tabbatacce yusalla lillahi fiha yusalli lillahi fiha wanda zai je yana ma Allah sallah amma a wajen kabarin an fahimci bambancin da ya je ga makabartan Allah ya roƙa amma kuma yace shi ba zai yi wannan roƙon bane sai ya je wajen kabarin wali wani kaga yana ganin cewa yanzu ubangiji zai sau gaggauta amsa mishi saboda wannan wali to wannan shirka ne aka yi kuma Allah ta'ala mazala ya tsine mu yi haka cewa laqad la'ana an-nabiyyu man ittakhadha qubur al-anbiya'i was-salihin masajida yusalli lillahi fiha yana ba Allah ta'ala sallah a wajen wannan ruwaya ce tabbatacciya Imam al-Bukhari ya fitar da wannan ruwaya Imam Ahmad ibn Khuzaima Imam al-Bukhari ya fitar da ruwayar a wato taliqiyanta amma sauran malamai suna fitar da shi ta hanyar Asim ibn Abi Najib al-Kufi daga Abu Wa'il daga Abdullahi dan Mas'ud wannan magana ya tabbata zuwa ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne hasan saboda Asim Asim ne Qur'ani hadisin sa hasan ne amma Qur'ani kuma hujja ne Qur'ani hujja ne shi thiqatun ne tabbas amma abu Qur'ani kuma abin da ke hadisi abin da ke dakowa kuma to da shiga da Qur'ani bai iya hada tarihi sosai ba zaka ya dan sauka ya dan sauka kadan Abu Wa'il kuma shi wannan muhadram ne sunan Shaqiq ibn Salama Shaqiq ibn Salama al-Kufi Shaqiq ibn Salama fa kaifa man ittakhadha al-qubur awthana yace to ina ga a ce idan Allah an ci wanda ya je ya bauta ma Allah a wajen kabarin to ina ga wanda zai je ya rike kabarin a matsayin wato gumaka da zai zo yana bautar shi yana roƙon a wajen min duni lahi wa bayan Allah fa hada lam ya'lam ma'ana qawli Allah ta'ala iyyaka na'budu kuma da ce wannan bai san ma'anar iyyaka na'budu ba bai san ma'anar kai kadan muke bauta ma ba in da har an ubangiji da kishi yayi kishin karkace ka kira shi a wajen da ake shirka ko a wajen da ake da kabari a wajen yace karkace wurin to ina ga ka tafi kuma ka ce kada ka kira ubangiji ba wanda ka kira a wajen to kaga wannan bai fice iyyaka na'budu a wanda rigimar da aka sai da da ta shi Allah ta'ala ji kasa rahama wa fihi kuma hadisi ya zo duk da haka wannan fihi yana magana sahih muslim anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aidan inna min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'a daga cikin wato ko ta fihi ya cikin sahihai din amma dai sahih sauran malamin suka fitar da wannan hadisi ba Imam Bukhari ya fitar da shi mu'allaqan na'am to na'am لا لا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور أبدا اوكي تو نعم وفي الصحيح كما يابو اتكين واتو الصحيح شنو صحيح البخاري معلقا سواء اتكين سورة بالتفاية كما sun kawo shi da isnadinsa wannan shine hadisi Abdullahi dan Mas'ud shi kansa ce la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ya la'anci ko Allah ya la'anci yahuda da nasara yace ittakhadhu qubur abiya'ihim masajid sun mai da kaburburan annabawa su waje da su kada kai na suna kaskantar da gabobin su na sujada a wajen ko dai su bauta ma Allah a wajen ko kuma su roƙi wannan annabawa ma a wajen shine masajid din kamar za mu zo magana akan ma shi wannan masajid da ake ta magana Allah ta'ala ba za ce ya Allah ya la'anci su haka yana kashe da akan abin da suka yi shi ma ka masa haka dan in ka je ka ka duba za ka ga manzo Allah yana cikin rashin lafiya ne dinga faɗa waɗannan hadisai din yana cikin rashin lafiya ajali sai da zarar an ya samu dan kansa sai kawai ke ce waɗannan hadisai kuma ya kawo la'anta haba in ba dan abun da tsani ba ya matsala zai dinga haka ya matsala zai dinga haka ai san da yake rashin lafiya adali in ka zo matsala abuwa mai mai rika fada so wannan ya nuna maka cewa abin yana abin yana gargadi kar a yi wannan abubuwa kar ka je wato kamarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ka je ka ce zaka dinga su kwana kana wani duk ma cikin ikon Allah wannan kamarin ma duk an sami wasu wasu iyakoki guda uku tun ka zo waɗannan 'yan Saudiya ba wai su suka fara yi ba saboda haka yanzu Allah ta'ala ya riga ya kiyaye kamar manzo Allah kamar da Abdul magana a gaba wa fihi aiban kuma har yanzu a cikin wato sahihu as-sahih din sahihul muslim yake magana a nan inna min shirari nasi daga cikin masbi sharrin mutane man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya shine wanda wato sa'a za ta zo ta riske su suna raye wallazina takhiful qubur masajid da sannan kuma sai wanda suke rikan kabarbura masallatayya da suke kara kai da a wajen suna ganin waje ne mai albarka za su nan kada kaina suna bautan Allah a wajen ko kuma suna roƙon wanda shi kamar buradan wa fihi aiban har yanzu ne ma da yace a cikin ashihi din yana da maka sahih muslim anan shi ma anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid yace wanda suka zo gabaninku sun kasance suna wato rukan kaburbura waje da suke sallah a wajen suke turke masallata wajen suna addu'a a wajen duk da cikin sahih muslim ya ce إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ما لا يدن canza shi ana fara tattakhidul qubur masajid ala ina hana ku ku saurara kar ku riƙe kaburbura matsayin wajeje da za ku dinga rikon su masallatayya kuna zuwa kuna roƙon Allah kuna roƙon wanda ke cikin kaburburan a wajen fa inni anhaakum an zalik yace ni din wallahi ina hana ku haka ina hana ku haka kar ku yi rikan masallatayya masajid shine wato kamar yadda nace ka tafi gababuka na sujada ka je ka dinka su kwana su a wajen kana ɗauka kana sawa a jikin kana tsammanin albarka kana ganin cewa roƙon Allah da za ka yi sai a wajen ne ubangiji zai amsa maka kamar yanzu misali kaga wanda ya je wajen Ka'aba ko ya je wurin harami yana aikin haji ko mutum wanda ubangiji ya kawo shi lokacin wato ranaku na goma na Zulhijja kaga da ranaku da kake tsara ubangiji zai amsa maka addu'a sai kace to bari bari in je wani waje in nayi addu'a a wurin ina tsara ubangiji zai karba kabarin kuma da aka je aka duba aka kabari ne to za ku ji ya rike shi a matsayin masajid ya zama masallaci na na ubangiji na shi a wajen ko da shi bai gina masallaci a wurin ba mutuka da yana zuwa yana kara kaina to ya mai da shi masallaci tunda dai gashi har masgabobinsa ya riga ya kaskantar da su a wajen ya mai da su kamar abin da ke kaskantar da da su ga wajen Allah ta'ala na'am na'am ai gashi ta a gaba eh ai ai ibnu qayyim da yake shi ba abin shi bashi eh da yake magana ibnu qayyim wanda galibi ya dauko ibnu qayyim ya fara magana ma har sai ka ce mishi ya da ka isa ka ya isa ka sai ka maka sai ce maka to na daya ya ka sai ka hannu 40 shi ba ya gajiya mala ce wa fi musnad al-imam ahmad ya kuma zo a cikin musnad sosai da dalilai yace wannan dalili akwai dalilai 40 a ciki sai fara na daya na biyu na uku ibnu qayyim barka yace wa fi musnad al-imam ahmad a cikin musnad imam ahmad wa sahih ibn hibban da sahih ibn hibban ya ro cewa la'ana Allah zawaratul qubur Allah ta'ala ya ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta wal muttakhidina 'alayha al masajid da wanda suke zuwa suna rikan masallatayya a wajen makabartan wasuruj da kuma masu zuwa kuma suna sanya wasu fitilu na kawa a wajen wannan ruwayar da malai ya kawo ruwayar kamar shi imamu ahmad ya fitar imamu abu da ya fitar sai ibnu hibban da sauran malamai da su fitar da wannan ruwayar amma galibin ruwayar ana fitar da ta ne ta hanyar wato abu salih ba zama daga abdullahi dan abbas so wannan lafazin da wannan da wannan gaban wato yana da dan rauni wannan lafazin na abu salih ba zam daga abdullahi dan abbas to amma wannan gaban farko na hadisin la'anallahu zawwaratul qubur shi wannan ya tabbata wannan ya tabbata a cikin hadisai a hadisai sun zo sun sun nuni akan haka daga cikin hadisan akwai wato akwai la'anar lahu zawarat al-qubur aka yazo da wannan lafazi din ya da kubuce mun asalin isnadin sa amma yayin hadisin ya tabbata akwai maganar malamai da suke da shi akan nan kaga manzo Allah ya ce ya Allah ya la'anci mata masu yawan ziyara makabata akwai lafazin za'irat al-qubur in kun ruwa sunan sunan abi dauda aka lafazin za'irat da haka malamai suka sabani akan ziyartar mata makabarta menene hukuncin a malamai suna da magana akalla guda uku wannan dama tsabiyar al'amari idan ya zama ta je ba ta wuce raki ba dama za ta yi raki wuri jima da an hana ta da zai ce raki ta dinga cewa ta dinga bashi wasu labarai mijinta ne ko mahaifinta tana cewa yana ji zan yi kaza za a auren yar kaza a waye duk wannan abin da wani lokaci za ka suna yi wancan wane wane wane ni da wane ne da wane da wane da wane muka zo ni ba na ganin wannan yana da wani tasiri ina ganin ya kamata a hakura sosai a masa addu'a yanzu ka bashi labarin abin da faruwa a duniya shi ba ya riga da yake bukata ba bukatan komi to ba a ce ba wato malamai suna da saɓani akan magana mata suka tafi makabata ba tare da sun yi wani wato raki ko wato wani ko kwakwazo ba wasu ne cikin malamai suka ce wannan babu laifi ta iya zuwa in an rasa wannan wasu daga ci suka hana ta kamar hanabila hanabila sun hana ta baba ida ita haramun ne mace da suka zuwa makabata baba ida wasu daga ciki kuma suka halatta suka ce sai dai idan yawa suna yawan zuwa da yawa sai a hana su dan zawwarat masu yawa aka ce akwai mubalaga a ciki suka suka hana wannan a saboda haka dai malamai suna sabani akan haka abin da fi inganci in ko ka ko da ko ba ko da ka duba kitabul jana'iz a shafin albani za ka ga shi ya halatta saboda dalilai da kamar haka dalilai da yawa suka zo da suke nuni aka cewa mata sa iya zuwa saboda haka ba su tsaron makabata idan matan sun zo kun fahimci cewa fahimtar su ba irin fahimtar ku bace to kuma su je su yi abin da za su yi ila iyaka da ba su ka'idoji akwai dalilai da yawa da yasa suka ce wato halal ne su je daga ci akwai abin da ya zo a cikin sahih muslim a cewa mai mazala kun tukar na haitu ma'an ziyatul qubur ala fazuruha fa inna tuzakkikum al-akhirah to wannan gaba na karshe na hadisu na ya san na hana kun ta makabata ku ziyarta za ta dinga tana muku mutuwa suka ce to mata kuma suna bukatar abin da tana musu mutuwa to za a ce an hana su ka san yi hujja da wannan da wannan hadisin a haka sannan kuma banda wannan akwai hadisi da ke cikin sahihaini a wata mata mazala ya zo wucewa shi sami tana kuka a wajen kabarin wani yaronta sai ya ba ta wuri ta ce ba ta wuri ba ta gane cewa ma'aiki ba ne daga baya ga mata ma'aiki ne to daga cikin lamarin hadisi da ke cikin sahihul al-bukhari sai ke cewa tabki inda kabari tana kuka a wajen wani kabari to kaga in mai inda mazala sai ta wuce to amma wannan zuwa kabarin da ke fa ba daidai bane sai bai hana ta ba sannan kuma banda wannan kuma akwai hadisi da ke cikin muslim tare da haka mazala ya koya ma Aisha in ta je makamata ga addu'a da za ta yi sai yake cewa in kin je ki ce assalamu ala ahli diyar mu'mina wal muslimi to idan ba za ta je ba sai ce to ke me ana ki da makamata sai hana ta to banda shi kuma akwai ma nassi a mahallin nizadin shine hadisi wanda yake Imam al-Baihaqi da al-Hakim da Abu Ya'la suka fitar hadisin Islam ibn Muslim al-Awazi daga Abu Tayyah Yazid ibn Humayd Abu Ba'i daga Abdullah ibn Abi Mulaika wannan tabi'i ne daga Aisha cewa Aisha wata ne ga Aisha ta ziyarci dan uwanta Abdurrahman daga kabari sai ce wata mazala ba ya hana ba sai ce eh mazala ya hana ma daga baya sai sai ku izini kaga wannan kaga nasi ne a babu wannan kuma hadisi ne tabbatacce ne hadisi ne tabbatacce isnadin sa isnadi ne sayi ko kuma isnadi hasan ko jayyid ma dai ya wuce hasan isnadi ne jayyid au sahih don haka wannan ne da shine malamai suka halatta mata sa iya zuwa sa iya zuwa su ziyarci wannan hadisi ummu aqiya ko za a tuna a cikin bulugul maram to ai mazala ya hana mu mu bi jana'iza amma walam yu'zam alaina bai halin ba hali ne mai karfi ba wato ba wai ya karfafa ne ba cewa dai amma bai shawara ta kuje saboda in kuka je za ku zama kwace kwace yana daga cikin dalilai da ya sa malamai a wasu daga cikin malamai kuma a ciki akwai ahnaf akwai wasu daga cikin malaman malikiya suka halata cewa babu laifi mace tana iya zuwa in dai ba wata mukhalafa ta je ta je ta ziyararta ziyara mai kyau wani babu laifi ko kuma ruwaya ce daga imamu ahmad shi kansa imamu ahmad shi amma mazhabar sun fi tsorrawa kan wannan da kuma ɗaya daga cikin ruwaya daga gare shi kuma shi ma an samu ya halatta ya ce babu laifi a mana ya ce wa kala نعم وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد المزالا ya aka ji waito ya ce wato fushin ubangiji ya tsananta akan wasu mutane da suka riki kaburburan annabawan su masallatai da za su karkai na a wajen wani hadisi da malik ya kawo imam malik ya fitar da shi malik yana fitar da shi daga zaid ibn aslam daga afa ibn yasar mursalan daga manzon Allah wato afa ibn yasar tabi'i ne bisa har magana manzon Allah ba amma hadisi yana da shi shawahid za mu zo gashi zai kawo mana shi a gaba sai ka zani magana akan sa insha Allah magana ya kara cewa inna man kana qablakum kanu idza mata fihim ar-rajul salih wanda suka zo gabaninku sun kasance idan wani mutumi na gari wannan wasu daga cikin matayensa ne yana cikin ina kwance sai suke ba da labarin abin da suka gani hijar da suka yi zuwa habasha cewa sun ga kaza sun ga kaza sun ga drawing wani wasari kaza kaza kaza sai wanda ya ce inna man kana qablakum idza mata fihi rajul salih banaw ala qabrihi masjid wanda suka shuɗe gabanin ku dama haka suke idan wani mutumin kirki ya rasu sai su gina masallaci a saman kabarin eh banaw ala qabrihi masjidan ko dai su gina shi ya zama bina ne wanda ake ganin sa ko kuma zama da yana da ma'anar gini me yayi ma'anar gini ana ta karanta ina wurin ana ina ibada kaga mai shi masallata kuma ko da bai zama masallaci ba amma zama musalla kuma ya zama masajid wa sawwaru fihi tilka sura sai su suranta a wajen a wajen a masallaci sai wanda joyin ko shi sasa wani zane wanda suke depicting wannan wanda ya rasu wannan annabin da ya rasu ulaika shirarul khalqi inda Allah sai masallaci waɗannan su ne wato mafi sharrin halittu a bakasa shi ne mafi sharrin halittun ubangiji duk wanda ya haka ya je ya gina masallaci a inda yake mutumin kirki ya rasu ko kuma ya je wani zane ya ce wannan wannan kuke gani annabi Musa ne ko annabi Isa to wannan ulaika shirarul khalqi inda Allah eh wannan sune wato mafi asharan mafi zama asharan halittun ubangiji a wannan bayani zai wakil zai kawo mu akan maganar da za ga ana tattaunawa kan halaccin a masallaci ne amma sai ga wani kafarin wani mali a wajen wanda za ka ga da yawa ne ya fantsa ba wani na ganin ma ba zai yi ma ya zuba a ce wayan rushen na masallacin ba abin da yake ittifaki wajen alaimatul arba'a baki daya abu hanifa malik shafi'i imamu ahmad da sauran malamai duka wannan ijma'i ne kusan malamai sun yi akan cewa mutum haramun ne ya zo ya gina masallaci akan kabari wannan duka ijma'i malamai ne ba wanda ya saba akan haka wannan lokacin muna faɗa wannan ijma'i saboda su da suke zuwa suna gina suna yin kabari a cikin masallaci to su fito su kwance wannan da ittifaqin malaman malamai da suka ittifaqi na ce ittifaqi wasu da ce malamai ko sun ce ijma'i in ma ka ce bai kai ijma'i ba to ittifaqi sai dai wani fadalar dai sai ka kawo fadalar ma shi ma a waye shi a kuma sun yarda duka sun faɗi cewa duka malamai sun yarda cewa sallah a cikin masallacin da akwai kabari a cikin haramu ba a sallatin nafila ci ko kuma farali ba a yi shi da yawa daga cikin muhajjikai ma suka ce wanda ya salla a cikin masallacin da akwai kabari sallar sa ɓatacciya ce wanda malamai sun faɗa haka galibi muna faɗa in kaga ai ba zai yi in faɗa wani maganar na saboda ku ba amma wani ya dina magana da ƙarfi ƙarfi ai shi da suwa muke yi muna maganar su sun ji su ma sai su kawo yadda muke cewa babu sai su ce akwai sai su ma su kawo hujjanta hujjan wani cewa a je a yi kabari ko a je a yi sallah a wajen inda wani malami ce wai in aka yi sallah a wurin karɓaɓɓiya ce malamai sun hada nafila ko ko ko farali a je a yi a wurin sun ce wannan ba daidai ne ba ba a sallan farilla ko wannan magana ne na a yi masa arba'a baki daya magana ne na malamai waɗannan malaman manya guda hudu mashahurai baki daya a me ya hukuncin to yanzu idan aka yi kabari in aka je aka yi kabari a wani masallaci ya za a yi tunda an ce haramu ne a sallah a wajen sai malamai suke cewa idan aka sami in kabarin shi aka fara samu kabarin aka fara samu wani ya mutu aka jumle shi a wajen sai wanda san iya wani siyasa ya je kawai sai ya zagaye shi ya mai da shi masallata to wannan wajibi a je a rushe masallacin hukuncinsa kenan wajibi a ji a rushe shi ba za a ƙara sallah a wajen ba in kuma masallacin ya riga ya samu sannan aka je kawai dan san iya wani ɗauko ya je ya haƙa ya binne wani a wurin da sunan waliyi to malamai suka ce idan wannan kabarin ya daɗe ba zai iya zama a kwashe shi ba in ya riga ya daɗe to shi kenan sai a sai da za a yi a samu ƙasusuwan shiga wani abu haka a je a ɗan ɗiwo sai a je a samu wani sai a ji abin da shi karuwa ga inda musulunci baya son wato a ta'addanci ma gawa dan adam musulunci baya so amma kaga wannan tsauran tsauran mataki da ake fada kan wanda ya je gaigayi ya je inda ake masallaci ne masallacin shi aka fara samu shine tsoho aka samu wani kabari a wajen shi aka fara yi aka ce to in kabarin ya riga sabo ne sai an haƙo shi in sabo ne wato da sauran da sauran shi haka tsoka ko matsan kasuwa karangwadinsa cikakke na nan za a cire shi in kuma ya riga ya diddige baki daya to shi kenan sai a sami a samu a baje shi kaga ya laube da alfarma kenan duk alfarma da kabari idan ya laube da alfarma saboda masallaci ya bishi alfarma saboda haka wannan shine ka'idan wato abin da din malamai da suke faɗa akan kabari da aka je aka cikin masallaci ko dai a je a hakulo shi ko kuma in ya riga ya zama ya zama kasa baki daya to a ƙara baje shi a ƙara baje shi a tabbatar babu wani alamar shi ba shi ba alamar sa saboda kaga shi kenan an yi maganin sa wannan magana ne malamai haka suke faɗa malamai kawai suna da suna da magana ne akan wato almakamatul afiya wato makamata wata take ta riga ta ta sane ta ma riga ta zama ba kan ba makamata wata tsohuwa ce har ma an manta ma har ma wasu ba kira sun ma fara gine gine a wurin ya halta a gine ko bai halta a gine ba da yawa daga cikin malamai suke cewa in dai wannan tarihin na nan cewa makabarta ne wasu na iya ba su rike wurin wajen bauta kuma ana ganin a cewa akwai wani ba fa da yarsa a wurin ana sa ran ma aka je aka dan gini gine gine a wurin za a fi samu albarka ana haramun saboda sabbin badi'a amma makabartin da take ta riga ta shuɗe ta ta baje baki daya to wannan shine Imam Malik yace to wannan babu laifi ga maganarsa maganarsa yana cikin al-Bayr wa Tahsin Ibn Rushd dan Qasim ya rubuta daga Malik yake ya tambaye aka tambaye shi akan makabarta al-maqabatul atiya makabarta ta riga ta ta baje baki daya tace inna ma yukrahu dalika an ki kawai makabarta ne a masallaci hadhihi al-masajid allati tubna alaiha wannan masallacin da ake ginawa da gangan a gina shi akan wannan makabartar to wannan shine aka ki falau anna maqabaratan afat inda makabartan ta riga ta baje shine al-ajiya al-maqabatul ajiya fa bana alaiha masjidan sai suka gina masallaci a wajen tunda wuri ya riga ya zama waje da ana iya gini ma a wurin a zauna ma jama'a su zauna a wurin ma kowa masallaci bane to sai aka gina masallaci a wajen fashtabu fihi sai da suka taru da sallah a wajen lam arafi bidalika ba sani ina ganin babu ne kaga in ba haka bane akwai laifi kenan in ba haka bane akwai laifi to wannan zai shi ne ba ka fahimci me zai sanya wato a wannan ƙasa a inda ake dukiyar musulunci a irin Kano da sauran wajeje Sokoto da ina ne kaga an ce har yanzu ana nan da wani masallaci wajeje kuma a ce akwai kabarin wani mutum ya abu dan me za a yi haka in aka yi haka kaga ba ba ba Allah ta'ala nasiha ba ba ba za shi nasiha ba ana neman Allah ta addini kuma kina duk wani shirka da ake yi duk shi za ake haka duk shi za ake haka ba ana wani wato ziyarar wasu waliyai wasu sake tuka da waye da waye da sauran saje ba me ake zuwa yaro za a ci na ka je ka musu addu'a mana ko ka musu addu'a idan ka ce me amma duk wani abu da ake na shirkoki a wajen me ya jawo shi to bale kuma mutum kawai haka ne ya zo kawai ba shi mutu yara su sai ce shi kawai a masarci zai bulle shi haka wannan yana neman ya mai da mutane su zama suna hutun gumaka bai ba sani ba Allah ta'ala ya kyauta wanda lokaci mala ya ce wanda su fi hadal babi mutane a wannan babi a'ani ziyartar kuburi ina nufin ziyarar kaburbura talakatu aqsami sun kasu kashi uku qaumun akwai wasu daga cikin mutane yazhuna al-mauta suna ziyartar mamata ne fa yad'una lahu sai su musu addu'a su addu'a ta kai su wane wane Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya rahamshe shi wannan wane Allah ya ji kansa ya rahamshe ya musu addu'a yace wa hadhihi hiya ziyaratu shar'iyya wani ita ce ziyara ta shari'a ita ce ziyara ta shari'a duk wanda ya je kabari ba dan wannan ba to ya ziyara ce ba ba daidai ba ba ta shari'a ne ba wa qaumun da kuma wasu mutane yazurunahum za su je su ziyarci wata makabarta ya da'una bihim za su je suna yin addu'a suna tawassuli da wannan dan makabarta fa haula innal humul mushrikuna waɗannan sune mushrikai wa jahalatul awami da jahilan gaba gari wa tsagami da kuma wato wanda ba su da hankali sosai shine al-tsagam al-awgat kenan min hulatihim daga cin wato wanda suke su wuce gwa da ido wannan shine na biyu wanda za su je su kaga ba wai ba za su roki Allah ne a wajen amma da su tawassuli da waɗanda suke ciki din ya ubangiji a bashi dan ma dan wannan wali to kaga waɗannan yace waɗannan su ne mushrikai sai kuma jahilai haka ya kira su wa qaumun da kuma wasu mutane yazurunahum za su ziyarce su tad'unahum anfusahum sai su koma suna kiran wani wanda ke cikin makabartan wane abubuwa sun rikirkice mana babu kaza addu'a suke yi ba na- ba suna roƙon Allah ba suna roƙon wanda ke cikin kabarin wa kad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri wa la yu'bad ya ubangiji kar ka sanya kabari na ya zama wani gunki ne da za a je ana bautan shi a wajen a ji ana roƙansa me ya kawo ka je ka roƙi manzo Allah a kabarinsa me ya kawo wannan matsala ya wannan ya wannan addu'a wannan ruwayar kamar da nace ruwaya ce Imam Malik ya fitarwa daga Muwatta a ruwaya ce da ake ruwaitowa daga Zaid ibn Aslam daga Atha ibn Yasar daga manzo Allah mursal haka ya faɗe ta akwai ruwaya da ya ruwaito wani ya ƙara Abu Sa'id al-Khudri amma wasu daga cikin malamai sun soki wannan labirin wannan ruwayar amma dai yana da shaida hadisin Abu Hurairah ana ruwaito shi ta hanyar Suhail ibn Abi Salih al-Samman daga babansa wato Abu Salih bin Samman daga Abu Hurairah mazala ya faɗi magana makamancin wannan saboda haka magana ce wanda take ta riga ta tabbata mazala ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad alwatan shine a maida shi a wajen kamar wani wanda za a je ana roƙon sa a wajen ko dai roƙo na neman taimako ko roƙo na wato bauta a wajen ana ana mushi ana ana kokarin za a kanta wani wani diwani ko wani dala'il ko wani ishiriya a wajen ai baya baya ba shi kake ba ka ce bari mu je mu ce mishi halila ya uda bil muhasabi wal zila to wa ya sa kai aurin ba kake yi ba kana yi dan mazaki ya yadda bane to ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan yuqat kar ya ubangiji kar ka sanya kabari na ya zama wato waje ne da za a dinga wato kara kai na a wajen ana bautan Allah ta'ala a wajen ana roƙo na a wajen a mai da yin gunki a wajen yi ya roƙi wannan abin malamai suka ce Allah kuma ya karbi addu'a addu'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce Allah ta'ala ya karbi wannan addu'a nashi domin a lokacin da ya rasu ai ɗakin Aisha ne za a tuna to daga baya sai aka raba ɗakin guda biyu rabi sai aka kulle shi baki ɗaya ba a bar ko ina ba aka kulle shi tana tsammanin sai wata taga ake cewa an bari ita Aisha tana ciki ai mijinta ne za ta iya zama babanta ya zo ya rasu aka ƙara sa shi Aisha tana ciki mahaifinta ne Umar ya zo ya rasu shi babba ne a cikin al'umma amma ba mahaifinta bane ba mijinta bane da haka kawai ta gaba ta fito da ta fito sai aka ƙara kullewa da wani da da dutse aka kulle wurin a gabaki da aka kulle toshe ko ina sahabbai ka bayanci wato a yanayin wato fito na sahabbai suka toshe ko ina kaga ba an yi bi ba wannan shine farko afuwan na sahabbai sai kuma lokacin da Umar ibn Abdulaziz ke gwamna a Madina to sai ya zo sai aka aka buƙaci za a ƙara faɗaɗa masallaci dan wasu na cewa a kun cewa ba a yi ba a yin wato kabari a masallaci ai gashi nan manzo Allah kabarin sa ai na masallacin sa baya masallacin sa ko musu azara abin da ya faru lokacin aka zo za a ƙara faɗaɗa masallaci lokacin Banu Umayya lokacin Umar ibn Abdulaziz to da ya zo sai aka sassa duk sauran wajejen za a mayar da shi zan masallaci babba to sai ya ƙara sanya wasu duwar wasu haka ya yi shi mutallar ya wuce wani triangle haka aka gewaye masallacin manzo Allah da ragowar kuma sai aka ci gaba da masallacin aka gewaye masallacin ya zama ya shiga ta haka amma shi masallacin manzo Allah dai ba a ba a bashi a wurin ba wai dan ma kar wani ya zo ya ga tsawa alƙibla daidai a wurin ya kalli masallacin kabarin manzo Allah shine sai aka yi mishi wato bakararan gini wanda babu inuwa tare a wurin shine aka mishi triangle mutallar haka aka masa wannan shine abin da musahabai suka yi wato sai atba'u tabi'ina suka yi sai kuma daga baya lokacin wato mulkin mamalik shi wannan wani bawan Allah ne kawai yana zaune a Masar sai ya mafarki cewa matsala kamar yana nuna masa cewa yana da wata bukata a wajensa a wurin harami da ya nemi fasalar wani mafarkin malam suka ce to kaje haramin da akwai akwai ruwa baya tsayi banza to da ya tafi haka sai ya rika cewa a zo a zai yi kyauta wannan sunan shi Nuruddin Zanki Nuruddin Zanki sunansa yana jin yaran abin da ya faru a shekara ta 557 bayan hijira in an ji an duba za a ga wato wafawul wafa na Asamfudi da Alhaji Sarat na Al-Asnawi sun kawo da labaran malamai da yawa sun kawo da yaje sai ya rika bincike amma da sunan yana ba da kyaututtuka irin babban wato mashahuri ya zo duk wani alhaji ya zo a bashi kyauta to da yana zuwa yana zuwa sai ya ga wani wanda bai gamshe shi ba ina da taɓa labarin ne saboda haka yana lokaci ya ga wannan shi bai gamsu da su ba yace a je a bincika waɗannan mutane aka je aka bincika a da aka bincika kawai sai aka ga ashe su da suka zo ba ma musulmi bane wani ba da sare ne da zai kama haya a wajen da ya kama haya tun daga inda ya kama haya da kuɗi da masu aiki da sauransu suna ta haƙe-haƙe so suke yi su bi ta karkashin kasa su je su cimma kabarin ma'aiki in sun cimma kabarin ma'aiki sai su kwakwalo shi kaga shi ya ga da shi su wulakanta shi kuma tsabar neman neman rigima ya ga abin da ya yi da ya ga abin da ya yi ya ɗanɗana musu kuɗan su daga baya sai ya je wani wawa kitan wasu wasu awaran mato duwar wasu a wajen na kankai da waye da sauransu da wasu abubuwa na sinadarai sa a wajen yanda ba ko za ka tabi wato wasu duwar wasu ba su baka kaje ba ya yi wannan aikin wannan ya faru ɗari biyar da hamsin da bakwai wannan ba shi ne kaɗai ba wannan su ne ina da sa gaya muku wato duwar uku da uku da aka sa aka kare kabarin ma'aiki ta ko'ina saboda haka duyi wanda ya ce yanzu shi zai je ya dubi mutane a kabarin ma'aiki to ba bai ma ma'aikin ba Allah ta'ala ya karɓi wannan addu'a na ma'aiki ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad shi a cikin wato nuniya na al-Imam Ibn Qayyim yace fa ajaba rabbur rahman du'a'ahu wa hafahu bi thalathati bi thalathati jibdani yace Allah ta'ala sai ya karba addu'an sa wannan addu'an da yayi sai zagaye shi da duwar uwa gawa ga guda uku da haka duk wanda yaje yana sai ya shafa manzo Allah ya shafa kabarin sa ba ma zai zuwa wajen ba bai ma je wajen ba ba ma wajen yake ba yana nesa da wajen saboda haka kabarin ma aki ba cin sallaci yake ba ko yanzu in ka je ka san ai maka bayani za a maka bayani ce to wannan da nan da nan ba sallaci ne ba kar ka je ka ce wai ka shigo in a nan kake wai dole ka yi masjid da waye sai ya kama ka a wajen bai kama ka ba kabari ne wajen ziyara za ka ce to haka wannan kabarin ma'aiki shi ma idan aka je addu'a ake yi wannan shine abin da yake ka'ida za ka yi addu'a Allah ta'ala wato ya saka mishi alje kan abokan shi guda biyu su ma kai musu addu'a kuma a nan ne har ma malamai ba ma malamai ba imam malik ma malik shi domin kaga daga nan wani zai ce wai za mu tashi za mu je mu kai mu matsala ziyara haka za mu je mu kai matsala ziyara malamai suke wannan magana ba imam malik yake wannan a yace ai ga matsala ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad matsala kuma ya ce kuma la yashaddu rihal ba a shaddu rihal a dika gari sai dan masallatai ya guda uku kace kai tun daga garin ku za ka tashi ba abin da kace kabarin sa ai ka sa a manzo Allah yace to za ka karkace zutul qabara ko sa'azul qabara sai dai ka ce sai dai ka ce zan ziyar ka ce za ka je masallaci kai aikin haji daga nan kuma za ka hada da ziyarar kabari ziyarar kabari kuma wannan mashru'i ne a insha Allah kan muka zo a wata katu na gaban da lokaci yayi kan wannan gaban za mu ƙara tattaunawa akan ta saboda haka shi kanshi maganar ziyaran ka ce za ka ziyarci ziyarci wato kabarin ma'aiki daga Najeriya wannan Imam Malik ya hana shi da sun malami sun hana shi Ibn Taymiyyah ne kada Ibn Taymiyyah yana da ƙarshe akwai wani time da yayi al-ihna'iyya ya daga cin abin da daga baya zama sani ajalinsa saboda kawai ya hana ya ce haramun ne a ce za a je a yi takanas tun daga wani wagari a ce za a kai matsalar ziyara suka ce ya hana ziyarar kamar Allah bai hana ba shi ce waye baka cewa zan tashi da kangari babu abin da zai kai ni cin kamar amma aka jawo jahilai akan sa wannan kaga Imam Malik ya faɗa sauran malamai duka sun faɗa da yawa ma sun faɗa inda ana sa aka kawo duk zamu iya ka kawo maganganun su amma suka kawo abubuwa iri insha Allah ta'ala wani lokaci ya bayu akwai da tafai da aka yi akan takanas akan ziyarar kabarbaran nan nan da yake kicinyewa a wannan gari irin Kano za mu zo da shi wata rana akwai ba za mu kawo din tamiya ba dan kaga da aje tamiya sai aje kaza kaza kaza sai mu kawo na wani wanda ba shi ba akwai Muhammadu Barkawi ya nan wani tafai da tafi daga gani a irin wannan zama za mu iya dan mutar shi daya biyu uku kaza haka sauke shi dan za mu zo ga akan tashi ku yadda malamai asali yadda ra'ayinsu yake akan ziyarar kabari ba kawai haka nan ake ziyarar kabari ko a ce za a je wurin kabarin manzala a tawar lallasa ba ka lallashi tayars kawai in tayars ne a wajen ko ko ka lallashi wasu langa-langa amma shi ya riga an kare shi ma kuma su waɗannan gwamnati na saudiya yanzu ka kuma daga cikin wanda suke ba da askara ba sa bari dama kamata inda ma ana yi sosai ko wanda aka shi zai je wato ta'ada rashin kirki a wajen a danke shi haka hana shi idan saboda addu'a manzala Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad haka manzala ya faɗa da haka dole a kiyaye a kiyaye mutane daga daga fadawa cikin razanin wato sa'a wa za Allah abinda muka rada Allah ba mu lada abinda muka insha Allah Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Abdullahi bin Abi Mulaika sai take ta ce da an hana amma daga bayan an baki eh kaga ita bata san magana cewa mata ba za su je ba wannan zawadul qubur ana magana cewa in sun je za su yi raki kawai amma za su je babu raki wannan babu laifi a magana mafi inganci eh amma sun ce malamai suna hana a saboda haka wanda in haka in ita ba ra'ayi take dan baka ga ta zo ta yi shiga mai kyau ta shiga kuma ka je ka mata sharu ma kin kaga ba wai addu'a take yi ba wai kuce kuce ba ba hira take yi da mijinta ba a ciki to kaga wannan shi kenan sai a sai a bata babu ne na'am eh a'a cewa muke mata magana mafi inganci in su ya ziyarci kabari za su ta magabarta afuwan don su yi addu'a ziyara ta shari'a an yi shiga mai kyau kuma aka ce ba za a yi raki ba wannan ya halatta sabani na malamai amma mumin murin jayar yanku ce ya halatta saboda abin da ake da shi na hadisai da suke nuna halacci ne yawa hadisan da yawa ai mun kawo baka ji bane akwai hadisin ummu atiya akwai hadisin aisha guda biyu akwai hadisin wannan hadisan da ya tuba kawo da dan yawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh